إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام لقد سمعتم في الخطبة الماضية شيئا من قصة المسيح الدجال في حديث طويل في صحيح مسلم قد سمعتم بعد الحديث وستسمعون اليوم بعده إن شاء الله قال النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله وما إسرعه في الأرض قال كالجس استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروا عليهم سارحتهم أطول ما كانت ضرا وأسبقه دروعا وأمده خواسر ثم يأتي, ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرد ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم عليه السلام فينزل عند المناطق البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين وادعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه الجمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حس ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدرك بباب اللد فيقتله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء متفق عليه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء آمين رب العالمين أنوا مسلمية تكأتي ci gaba hadisin da muka fara bayani a sati da ya gabata na fitina ta masihid dajjal wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi bayani a baya fitina ce ya ce tun halittar adam hatta shi ƙiyama babu wata fitina mahi girma kamar fitina ta masihid dajjal ya ce babu wani annabi daga cikin annabawa kowane annabi yana ma al'umma shi kashe galgadi akan dajjal ya ce tun nuhu nuhu hatta nuhu annabi nuhu alaihi kanshi nuhu kanshi yawa al'umma shi galgadi kan dajjal to na ga yan baya shi ne shi manzan Allah ke ma al'ummar shi kashe game da wannan fitina mai girma wanda bayani da ya gabata wannan fitina na irin halin wannan bawan Allah to ci gaba mun zo bayanin da annabi ke magana cewa in Allah kaddan sabai kwarai hankalinsa ya tashi sun rikice sun canza yace to saja in dai iya dare ya zo wannan shine shiga tsakanin shi da su amma idan ya koma ga Allah kowa ta kanshi kuma bayani da ya gabata manzon da ya kira masu imani to ya ibadallah fasubutu ya bayan Allah ku tabbata kan zo fitina an ta zo ku tsaya kan kawahon ku tabbata kan daga daga ku kware kenan mutane da kiran sa mutane da dagewa kan imani kakkai wasa fitina ba ta da kadan to ci gaba da wannan ruwaya ba annabi ya basu labarin sai suka ce ya manzon Allah sallallahu to menene gaugawal wannan fitina ta dajjal mana wani irin gama duniya zai annabi ke basu misali gaugawar dajjal yace yanda kasan giligije iska ta kaɗo shi iya gudu yace gaugawa gare shi kwarai zai gama duniya cikin ƙaramin lokaci don wata ruwa na iya magana cewa duk duniya ba inda ba zai shiga ba sai gari biyu maka da madina nan ka shi nan zai tunkara zai iske allah sa mala'iku masu kare garin maka da madina ila madina ruwa ya tazo annabi ya ce za a yi wata girgiza a garin madina duk wani munafiki da kawuri da kansa ya so sabar garin ya sabar masu imani kenan babu inda ba zai kai ba fitinar dajjal yan uwa nabi ya ba labarin cewa zai zo gari zai don mushi wani kusa dajjal shi take take shi al take shi Allah take ana rabbukum ni ne Allah gaba daya kuma fitinar ya ce shi ne Allah zai je garin ku idan ya kira yan gari suka amsa kira suka bi shi a gaban kowa ya ce sama in ruwa sama in ruwa sama kun ga ruwa zubo dama ta shine Allah ya ce ƙasa hudutsunan ki kai tsaye ta hudutsuru a gabanku daman zai zarocin hori ga matsala ta hori ba abinci a gaban ka ce sama in ruwa ƙasa hudo sama ta yi ruwa ƙasa ta hudo mai saura yana ku di bayan wa yanzu ɗan fitina kaɗan ɗan sihiri kaɗan mutum zai ga duniya ta rikici a kan shi wani ma ƙarya ce tsammani ne kaga ana zuwa lodi-lodi ana haɗe jami'an tsaro masu tsare mutum wannan kuma makareci ne karara ba ma daba-daban kudin cuta ce kaga yadda ake zuwa kuma kuwa tawazin ba sa shuraren ku ɗan wa ina ga irin kaga abin haƙiƙa a gabanka an ce sama in ruwa ƙasa hudu tsoro ƙasa sama ta ruwa ƙasa ta hudu me zan a imani ko a halin matsala ɗan wasu annabi ke cewa fitina ce ba ƙarama ba annabi ce wannan hali idan ya je gari kuma aka kiraye ku kuka kawo shi kuka iyaye a naka cikin kun gane iyaye kun gane shi masu imani ne sun gano sharrin shi suka ce a idan garin duk garin da bai amsa kiran shi ba zai gamu da jarrabawa ne bai zai gamu da jarrabawa ku samu hori ko munku ma'ana zai lalace babu albarka su kuma wancan tsoro ya tsoro sama ta ruwa dabbobi su dawo daga kiwo ciki a cike tab sun tuka taiba komi gam masu imani da shi wa'annan kuma masu kawurce mishi babu ruwa ba abinci komi ya lalace gaba daya ɗan wannan ha abu ne da za a yi haƙiƙa tabbas yau kana shi ne fitinan abin manzan Allah ya ce zai zo wani maka zai zo wuri ƙasa ta bushe ta lalace wanda babu komi ma a wurin matattan gari ne zai ce ƙasa hudu tsirinki hudu albarkaki hudu albarkaki a gabanku zinariya su huto ita annabi kita suna za su biyo shi a gabanku yadda kasan namijin zumuwa sauran na bin shi haka za su biyo shi a gabanku kaga zinariya da azurwa sun biyo shi wanda Allah mai zai hana a bai zama fitina ga mutane abu kaɗan a yau ya zama fitina ga mutane ina ga abin haƙiƙa ga zinare ga komi kuma ga albarka ga wasu kai amma sun karuce mishi babu komi kaga dole abin ya zama to fitina in ba ga wanda Allah ba rabo ba annabi ta karin wata fitina iya cikin wannan hali a gaban mutane zai kira wani matashi zai raba shi gida biyu a gaban ku ita tashi a gaban ku ya tashi ya tsaye ya dariya miya nan kaka kenan ya raya ko ya ruwa ya tsoro kuma ya raya ga arziki amma me zai hada zama fitina ga mutane sai mun zan da ke cewa fitina ce ba karama ba yan wa wannan al'amari annabi sallallahu alaihi wasallam iya ce dajjal haka zai ci gaba da yi iya wannan yawo iya gama duniya iya wannan banna masu imani da shi su ga matsala ka samu jin daɗi da kyau rayuwa masu karuce mishi sami jarrabawa ta talauci da ba komi haka Allah bar abun haka Allah tsara kanshi hikarin imani kurin to ana ka annabi ana cikin wannan hali ne Allah subhanahu wataala da an ce kusan bayan bayan gabata kwana 40 ne zai a duniya annabi ya ce kwanan harko kamar shekara kwana na biyu kamar wata guda kwana na uku irin kamar kwanakin sati ne na uku kamar sati guda sauran kwanakin 37 kamar kwanaki na yau da kullum to yanzu lokacin shi yayi Allah subhanahu wata'ala zai sabga da annabi Isa alaihi salam annabi ya ce haurin annabi hauri a daidai tsakanin wani masallaci ne a gabastin Dimashq a wata manara fara annabi diya bai dala dala anan isa zai sabka tsakanin huhuken mala'iku guda biyu da wasu kaya masu rini a jikin shi haka zai sabko wannan masallaci annabi ya ce idan ya sunkuye kai ruwa zai rika dugo idan daga kan shi wani abu zai zama mai walƙiya kamar lu'ulu iya zuba daga cikin shi haka zai sabko a wannan masallaci a wata ruwa ce zai sabko a lokacin sallar asuba musulmi ana cikin jihadi da mahadi haka ruwa ta zo mahadi iya jogomanci musulmi na sai wani kusa wani abin da ake a palestine bai karewa rigimar palestine ba ba mai karewa bace ba hatta shi kiyama can ne yaki karshe za a yi don fitina ke na palestine abu ne ta haka allah annabi allah ya tsara kuma haka abin zai ci da wakana har a zo karshe yace mahadi iya jihadi fi sabilillah a wannan wuri a wannan masallaci ana sallar asuba isa zai sabko tsakanin mala'iku iya sabkowa za a sallar asuba sai don dusun sun san komi za masu kamar da masu muka sani ba sun sani iya sabkowa ma ta ce min shi ta kaddam mana ya salla ta sallar asuba isa ta ce a wannan al'umma wani bai mata limanci sai cikin ta isa ma bai limanci limanci ma bai zai isa iya sabkowa za a sallar asuba annabi ce daga nan zawal isa da jaddu wani kawuri zai kamshin isa an ce kamshin isa ana jin shi daga inda idan shi ke kaiwa duk wani kawuri ya gama a lokacin nan takwan za a ci gaba da jihadi da kashe masu cewa isa allah ne wadan allah ne duk wani mai kuruwa za a ga isa isa shi zai yaƙi su shi ma kuma zai kwanakin shi kuma shi ma a ce yanzu gusa wannan ƙasa ta yi ƙarhinka allah zai hudu da yaju da majuji yan wani almuhimmi nan muna magana fitina ta masihid dajjal to an wannan fitina saboda girmanta annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayanin ta kuma yake karantar da al'umma har da umarni yin addu'a cikin sallah har ma wajibi ne yan uwa yin addu'ar wannan a ƙarshen dukkan tahiyar ƙarshe annabi ta ku yi ku nemi tsari kada abu guda hudu annabi iya yi kuma sahabbai suna yi kenan abin da zai kare mutum daga wannan abin shine abu guda biyu annabi ya ce wanda ya kiyaye horkon suratul kaf aya goma ta horko shi abin da ya tabbata da wanda kenan zaka rika wannan addu'a din sallaka allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masih dajjal wannan kana musalla ka daga daga azabar jahannama ya kare ka daga azabar kabari ya kare ka daga fitina ta rayuwa da mutuwa haka ya kare ka daga fitina ta sharrin fitina ta masjid dajjal kina wannan abu ne na yau da kullun za a ci gaba da yi dukkan sallah dami neman dan maka san abun shi aya kullun abun Allah so yake lokaci guda ba ka shirya ba haka wannan shine a jumlace kenan akwai fitina mai zawwa karshen zamani in muna magana wannan dajjal ne dan haka malamai ke cewa gwada gwada abun mamaki gwada wata a karama ko kaza mutum ya abun mamaki ba shi bane ba kan hanya yake imam shafi ke tare mawalla inda za ka ga mutum na tahiya a saman iska shu ka ga mutum iya taka ruwa iya tahiya kai ya birge kai tahi da kai he ka ga mai aikin shi kenan ba karama ba ce ba mutum ya yi abin mamaki sai to abin kwari ana bin shi a'a ya an ga akan wata hanya yake Allah yakan iya karama gabawa amma mutum batacce da ya maka wani daba daba wani abin mamaki istidraji ne sai da abin mamaki kai ya tahi da kai wani ana magana ga wanda zai kashe mutum ya rai sama irwa na kware ne mai sharri mutum na duniya yan wa wannan ruwa ya nake ba labarin annabi nake cewa wanda ya kowa zama karhin girman shahada a saman kasa wani mai imani zai tunkari dijjal ya cikin wani fitina tashi zai ga ce ina yake yan gidan dijjal ya ce kai ina kai ina ubangijinmu ina kai ina shi a nan za su kashe suka ce a ai ya ce kama taɓa kowa shi ya ce a gwada mai dajjal ɗin wani bawan allah ya yi je a gaban dajjal da annabi ya bada dajjal ya ce iya da alama a rubuce ka fara kafir a rubuce duk mai imani ya sani da mun bai boyewa annabi ta gashi ido ɗaya gare shi ya da mai labarin shi ido ɗaya gare shi kuma a rubuce a rubuta kafir kafara a rubuce shi ya san shi neman shi ma yake ya ce kai ne dajjal makaryaci gaban kowa ya kamo shi ya raba shi gida biyu kuma a gaban kowa na yare ya tashi ya rai ya sake cire ya sake ya sake mishi wani karshe dai wannan ya ce kai kai imani da ni yanzu ya ce yanzu ma na ƙara da kai ne dajjal makarici karshe dai ya nemi kashe shi ya tsara shi Allah sa wata kariya ya nabe iya yanka shi karshe ne bawan Allah ne annabi ya shahada an kashe shi annabi shine mafi girman shahada kayan wada a jumulce kadda abun mamaki ko sihiri na wani ko daba dabo ita ma shi waliyin Allah ne a'a wali taka daban daba daba daban kuma kullum mutum mamaki kadi ba aikin shi ya daidai da kitabu sunna in ba ya saba kitabu sunna kurin dan danwara ne macuci ne zai kai kai baroka yan uwa wannan shine kenan mu kula da wannan addu'a in wannan kare wata addu'a da wannan addu'a yan uwa tana buƙatar tamu ce ta yau da kullum ita wani addu'a annabi umarni yayi ce ta'awuzu bil annabi umarni mana ku nemi tsarin Allah daga jahadil bala matsala ta rayuwa bala'i na matsala yace wasu'ul qada ku nemi tsarin Allah ya kare ku daga mummunan kadara ayin Allah ya kadara mara kyau a kanka ka nemi tsarin Allah ya kare ka daga me aka cewa daga dariyar makiya yanwa idan Allah ya ma kariya daga bala'i matsala ta rayuwa ya ma kariya daga darkin shaka riskan tsiyata ka samu tsiyata duniya lahira Allah ya kare ka daga mummunar kadara Allah ya ma kariya daga dariyar makiya kuma ka san kowaye zaka mutu yana maki bala da maka wata ni'ima akwai da kullun wata yake ya ganga cikin matsala da yawa hekun shi kun kun gurin shi kun idan ga cikin matsala to kaga wannan addu'a tana ma kariya kace Allah kare ni daga shamatatul ada daga dariyin makiya yan wannan addu'a ce mai muhimmancin gaske a rayuwa idan ka san biyan biyan bukata wani abin guda hudu ka taba rayuwa ka kare komai rayuwa Allah kare ka daga mummuna daga matsala daga bala'i Allah kare ka daga tsiyata ya kare ka daga mugun kadara ya kare ka daga dariyar makiya ga lafazin addu'ar Allahumma inni a'udhu bika min jahadil bala'i wa darki shaqa'i wa su'il qada'i wa shamatil ada'i Allah kiyaye mu gaba daya